kana so Allah ya amsa addu'an ka sai dai ka je Kaaba mutanen da kenan amma mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yafe mana ya share mana irin waɗannan duka ka gani ko a ina kai laifi a gombe kai alwala ka shiga ɗakin ka Allah na tuba kuma Allah ya amsa ka roƙi Allah duk inda kake ka gani Allah ya karɓa amma mutanen da a'a ba su isa ba don haka ko ina masallaci ne in a gona lokacin sallah ta iske ka kai sallah kawai a gona ka gane in a gida ne haka in a masallaci ne haka ka gane saboda manzo Allah ce an sanya mini ƙasa ko ina masallaci ne wurin sallah ne kawai ka gane wadahuran da kuma ruwan alwala da kuma ruwan tsarki saboda haka wannan shine na farko to shine ƙasa mai tsarki din a gani akwai turbaya akwai yashi akwai duwatsu akwai ƙasar kanwa duk wani sashi na ƙasa ina da tsarki don haka in ba ruwa dole ba za a ce sai an samu ruwa za a yi sallah ba ba zai yi ba to sai ya ce wa ya kunu sa'id mudakhiran inda fagdil mai ya kasance ruwa ya kasance ƙasar kuma da muka yi lissafi daga turbaya yashi tsakonkwani eh da ƙasar kanwan din duk ya zamanto suna da tsarki inda fagdil mai a lokacin da ba ruwa ya kasance ina da tsarki idan ina da tsarki shikenan a gani au indal ajizi an istimalihi ko kuma a yayin da aka kasa amfani da shi wannan ruwa limarabin don zai iya kasancewa ga ruwa amma ba za ka iya taɓa ruwan ba saboda mai saboda wata damuwa na jinya za ka iya samun yanzu haka wani idan ya taɓa ruwa haka nan zai zamanto dalilin ma rasa rayuwansa akwai bai isa ya taɓa ruwa ba ko kuma zai tayar masa da cuta da ya yi amfani da ruwa to ya idan aka ce sai dai da ruwan kawai za a yi amfani kaga an sa mutane cikin wahala kaga an ba mu zaɓi yayi ka gani shi yasa addinin musulunci yake da daɗi yake da sauƙi in ba ruwa za ka yi tayammama da turbaya da yashi da tsakon kwane ka gani ko da ƙasar kanwa illa iyaka akan kafir kaman haka ko jikin wannan katanga da aka yi plaster shine ba za a yi ba ko akan kafir ko akan taburma ko akan buzu ba a yin tayammama anan ka gani sai dai akan abinda muka lissafan nan ko kuma katanga ne amma na tubali shine tabo zalla wanda ba a sa masa kaman e, e, e, wannan abun ya sunansa kwalta ka gani ba a sa masa kwalta ba katangan tabo ne kawai ga ka a kusa baka da lafiya ka kasa tashi baka da kuma wani kusa da kai wanda zai baka ruwa balle ma kai alwala ka gani ga wannan katanga a kusa da kai sai kai tayammama kawai kai sallan ka inda kake kwance ka gani ba za ka ce ai tunda ba ruwa ba shi kenan ai ni ma sai na samu ruwa kawai noiton go warin go fabi ma ba kai lokacin ba ka gani to saboda haka a lokacin da mutum ya rasa ruwa ko kuma ya gaza amfani da ruwan saboda rashin lafiya ko kuma a'a ga ruwan ba wai baka da lafiya bane idan ka sha wannan ruwan kishi zai kashe ka to ba za ka sha ruwan nan ba sai dai ka yi tayammama ka gani ba za ka sha ruwan ba kai ko dabban ka ne in kishi zai kashe ta ba za ka sha ruwan ba ba za ka yi abun nan alwala da ruwan ba ko wanka sai dai ka tsaya kawai kan tayammama sai inda ruwa ya wadata ka gani to wannan kenan limarabin saboda cuta wa nahawi da matara kamar yashi liƙauli ta'ala saboda cewar Allah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba idan ba ku samu ruwa ba fatayammamu to ku yi nufin sa'idan ƙasa ɗayiban mai tsarki ka gani ka samu ƙasa sai ka yi tayammama ka gani sai dai tayammama idan ka yi tayammama sallan azahar kana gama sallan azahar ɗin tayammaman kuma ya tafi shi ma ka gani kuma ba za ka yi tayammama kaman a baya can sai ka tashi ka dawo nan ba a'a in a masallaci ne dama akwai fefe wanda ake sa ƙasa ka gani to yana zaune ka gani in an samu wanda shi sai ya yi tayammama ana ta da ikama shi kuma yana yin tayammama sai tashi shi ma Allahu Akbar don idan ya tashi ya guza da tayammama ma ya tafi abinsa ka gani to shi ma sai an san yadda fa ake yin sa to wannan kenan wa qaulur rasul sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sa'ida tayyibun kasafa mai tsarki ne wannan kasa da muke takawa ina da tsarki kuma dahurul muslim sannan ruwan alwalan musulmi ne abun tsarkin musulmi ne wa illam yajidil ma ashar sinina koda bai samu ruwa ba na ainihi shekara goma ai kaga an sauwage maka ba za ka ce a sai wai ba ruwa don haka ba zan yi sallah ba wannan ba hujja ba ne fa iza wajada al-ma'a idan mutum ya samu ruwa in ji manzon Allah falyumissahu basharatu to sai ya shafa a jikinsa wato yayi alwala da shi yayi sallah magana ya kare amma in ba ruwa ga madade ruwa ka gani to ya idan ka je inda ba ƙasa ba ruwa kuma ba eh ba ƙasa ba ruwa sai malamai suka yi maganganu da yawa akai suka ce babu sallan ma a wurin akanka don ba ƙasa ba ruwa to ina kake haka sai in an samu inda ƙasa yake in lokacin sallan ta wuce ba za ka maimaita sallan ba ba za a ce ana bin ka sallah ba a gani yanzu kaman azahar da la'asar kasan lokacin su yana azahar in ta zo za ta zo har ta zo ta haɗu da la'asar su zo su tafi tare sai rana ta faɗi ake biyan sallan azahar da la'asar ko ba haka ba to ba ruwa ba ƙasa har rana ta faɗi kila ma sai karfe tara na dare kuka je inda ruwa yake da ƙasa ko ruwa ko ƙasa a gani to ba ruwanka da sallan azahar da la'asar ɗin nan don lokacinsu ya riga ya wuce don ba kayan aiki ko ba haka ba shikenan wasu kuma suka ce a za ka biya idan ka samu ruwa ko ƙasa to an yi maganganu da yawa a kai ka gani to wannan shine wal ikrari sallallahu alaihi wasallam saboda tabbatarwa tabbatarwar da manzon Allah yayi wa Amr ibn al-As ala tayammum akan yin tayammama min janaba daga janaba gashi da janaba a jikinsa amma sai manzon Allah ya tabbatar masa da yin janaba me yasa fi lailatil baridatin shadidatin manzon Allah ya ce masa ya tayammama da daddare ne janaba ta same shi sannan ga sanyi kuma mai tsanani shadidatul buruda sanyin kuma irin mai tsanani din nan kafa fiha ala nafsi yana ji wa kansa tsoro akan wannan sanyi amma fa ga ruwa amma tabbas ya taɓa ruwa zai iya mutuwa irinsa ne ya samu wannan sahabi sai ya gaya wa manzon Allah shikenan in huwa an tasalla bil ma'il bari yana ji wa kansa tsoro idan har ya yi wanka da ruwan sanyi sai manzon Allah ya ce masa kaje ka yi tayammam magana ya ƙare kaga kuma sallan in yayi ba zai sake maimaita ta ba don ya samu ruwan zafi da sauransa ta yi to saboda haka ana yin tsarki da abu biyu alwalan da kuma wankan ka gane in ba ruwa ga ƙasa wannan ƙasan ita ce ruwan alwalanka ko da shekara goma ne ka san da haka a gani ga ruwan ma kana da wani damuwa na ba za a taɓa ruwa ba saboda wasu dalilai kuma dalilai in nan masu ƙarfi to dole ka bar ruwan ka koma wa tayammama to wannan shine shi yasa aka ce tsarki tana kasancewa da abubuwa guda biyu to sai madda na uku fi bayanin najasat bayanin najasa me najasan nan ne shine yace jam'u najasatin jam'in najasa in an ce najasat kaman plural ne na najasa in an ce najasat najasa da yawa wahiyar kari domin farirjayil adami min aziratin au baulin au maziyin au wadi au mani menene najasa ne shine ce abun alkariju shine duk wani abun da ike fitowa min farjayil adama daga sitiran dan adam guda biyu ko bahaya ko bawali najasa ne daga jikin waye yake fita daga cikin dan adam to su in sun fita su biyu din nan najasa ne sai ce au maziyin ko mazi ko mazi shi kuma mazi lokacin da hankalin shi mutum ya tashi ko ta hanyar tunanin mace ko ta hanyar tunanin harka da mata ko ya daga ido ya ga wata hankalinsa ya tashi to shi ne ke fidda mazi shi ma najasa ne shi kuma idan ya sami mutum mai hukuncinsa zai wanke dukkan wato alƙalaminsa gaba ɗaya zai wanke shi ne tsarkinsa amma ba a ce ya yi wanka ba don Allah ya halice mu daban-daban wani ba ruwansa da mace ka gani bai damu ba ka gani amma wani yanzu haka da ya gama ce da shi kenan hankalinsa ya tashi da ya gama ce shi kenan hankalinsa ya tashi wani kuma sai ya yi tunani wani kwata-kwata ma ba ya son ma harka da mace ma akwai irinsu to don haka shi ne ke fitar da wannan sai hankalin namiji ya tashi shi yake fidda mazi yawanci kuma wasu suna da wannan cutan ma ana kiransa salasul mazi e cutan ma suke da shi gaba daya haka kawai yana zaune sai abun ya fita ka gani shi ma najasa ne don haka idan mutum yana da alwala sai ya fita ka gani saboda tashin hankali ko cikin azumi mutum ya ga wani abun da ya tayar masa da hankali a matsayinsa namiji to shi kenan azumin wannan ranar kan babu ita sannan mu sani fa duk ran da aka ce baka da azumi zaka biya daya sannan ana ɗaura niyya tun farkon dare kwana talatin ko ishirin da tara ko to fa da daddare sai ka sake ɗaura niyyar sauran azumi ba wai kawai dakewa za ka yi ka ci gaba da azumi ba kana yin aikin baban giwa kenan don ya ce wa niyatul wahidatu kafiyatu niyya ɗaya ta isan wa mutum to an ce wannan abun da ya faru da kai yau fa babu azumin kan nan to ai niyyanta ma babu ya yanke niyya kuwa babu azumin nan ya yanke niyan da kai na kwana 29 ko 30 a sai dole kuma sai ka sake daura niyya ka- na karasa sauran azumi bayan sallah sai ka biya azumi ina tsamman mun fahimta to wannan ke awwadi ko kuma wadi shi ma najasa ne shi wannan mazi yana fita in hankalin namiji ya tashi wannan kuma wadidin nan bayan mutum ya yi bawali ne yake fita ka gani duka dai najasa ne au mani ko kuma mani shi ma idan ya fita a jikin mutum najasa ne shi kan ma sai ka masa wanka ma gaba ɗaya ka gani to sannan wa kaza baulu wa rausu wa raji'u kullu hayawanin haka bawalin bawali da bahaya ka gani da kashin eh, dukkan dabban da bai halatta a ci namansa ba najasa ne yanzu kaman ma- wanda suke garke irin na shanu garken awaki ka gani da fitsarin akuya da kashinsa duka halal ne ya yi ba najasa ba ne eh ba najasa ba ne saboda mai an yadda a ci namansu a sha nononsu to duk abinda ya halatta a ci namansa a ci a sha nononsa to fa kashinsa da kuma fitsarinsa kuma ba najasa ba ne mu fahimci wannan ka gani ba najasa ba ne amma duk kuma dabban da aka ce haramun ne a ci namanta haramun ne kenan a sha nononta to fitsarinsa da bahayansa najasa ne ina tsamma an fahimta wa kaza ma kana kasiran fahishan min damin haka kuma duk abin da ya kasance mai da yawa ya watse a jikin mutum kamar jini in ya wuce dirhami akwai irin kanta da yake cikin abun nan na barewa gwiwan barewa ta ciki idan ya wuce haka to dole sai ka wanke in ba haka ba ko ka yi sallah ba zai yi ba ka gani in ka karanta iziya za ka samu wannan ka gani ko kuma in wannan hannun naka zai iya rufe shi haka no problem babban yatsa in za ka sa a kai ya rufe najasan to babu wani damu amma in ya fi haka to ba zai yi ba auƙai'in auƙai'in ko kuma jini da ɗiwa ko ɗiwa shi ma najasa ne auƙai'in mutangayyirin ko kuma a'a amai wanda matsar mama ya niƙa shi yanzu da kai amai ba, am, ba wai abin da ka ci ne ka amato da shi ba ya riga ya nike ya riga ya digested a cikin cikinka ya riga ya zama ruwa sai kai aman to wannan najasa ne wa kaza anwa'ul maitati haka duk wani sassa na mushe shi ma haramun ne in dai mushe ne haramun ne. Illal julud sai dai fatu, in dubinat nan shi imma in an jeme shi, fa ina tathur tun an jeme fata in ji wasu malamai, jiman nan zai tsarkake fata ko da na mushe ne. Liƙauli Rasul sallallahu Alaihi wasallam saboda cewa manzon Allah ayyuma ihabin dubinga faqat tahur dukkan fatan da aka jeme to ta yi tsarki amma sai malamai suka ce wannan tsarkin na malaman lunga ne ba na malaman shari'a ba to haka in dai eh, fatan nan da aka jeme na mushe ne za ka zauna a kai za ka shanya gari za ka dai dan amma ba za ka yi ibada a kai ba shine na malaman lunga kenan ba na malaman shari'a ba Ehem. wannan tsarkin da suke nufi manzon Allah yake nufi tsarki ne na malaman lunga ba na malaman shari'a ba don haka a sai in kai sallah a kai tunda ba shari'a ne ta faɗa ba shari'a kan bata halatta ba eh to ba zai ba zai yiwu kai sallah a kai ba to a nan za mu kwana a abun da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abun da muka faɗa bisa kuskure Allah ya gafarta mana. Alhamdulillah. Alum yana sanja ɗanɗanon ruwa, ko ba haka ba? Eh, zai mai da ruwan fiwa farisal, amma kuma yaya ɗanɗanonsa yake, wani abu ne ai aka sa a ciki. Ka fahimta? To wannan abun da aka sa in ka taɓa ruwan zaka ji ya canza. eh zaka je yana dan tsami tsami ko sai ya canza da'amu hudin kenan ka gani na ai duk wani abin da ka san zaka yi na ibada in akwai bukatan tsarki sai an yi tsarki akwai wani abin da ba mu fahimta game da tsarki ba fa tsarki fa ba wai sai in zaka yi sallah kawai zaka yi ba shi fa ba wai farilla bane ba wai sunna bane ba wai mustahabbi bane babi ne mai cin gashin kansa ko yaushe kai musulmi dama kana da tsarkinka in ya kama lokacin sallah kai tsarki kai in bai kama ba kawai kai alwalanka amma la budda sai kana da tsarki za ka yi sallah kuma ba a karban sallah sai tare da tsarki ko yaushe kawai kai musulmi fa kana da tsarki ne kawai amma dewa za ka ga mutum ko bai da bukatar ma tsarki ma shi zai yi sallah sai ka ga ya zaga a guje ya sake dawowa a gani a nan ma zai je ya bata tsarkin din eh a zai yi tayammama ma ai akwai tsarkin duwatsu ai ai in ba ruwa ko ba haka ba ai mun karanta ai muka ce akwai turbaya akwai yashi akwai tsakon kwani yawwa ka gani har da raba ma duka eh raba ma ruwa ne mai tsarki ai in ka karanta muktasar ka gani ba da daddare yana zuba ba sai ka sa ka tare za ka iya yin ibada da shi ruwa ne mai tsarki ka gani to don haka in ba wannan ruwa akwai duwatsu in ba duwatsu ma akwai ƙasa na kashin kaza na jasa ne amma namansa halal ne eh saboda yana cin bahaya yawwa hmm. kashinsa na jasa ne ka gani duk irin abu mai wanda baya iya kiyaye kansa daga cikin cin najasa namansa wasu malamai suka ce kamun ka yanka sai ka tsare shi kaman kwana uku amma kaza ne fa ka gani to wannan ke Amen? A hotel. Ah, an zo wurin. Ah, to, sallah muka ce yana da tsarki? Ai, an ce za a iya yin sun sallah a bayan gida. In an tabbatar bayan gidan nan yana da tsarki a wanke ba kome, an wanke shi da soso da sabulu, akwai wurin abun nan da za ka yi sallah a ciki, sai ka yi sallah a ciki. An yarda, to in za a yi haka, ai can din ma za a yi haka to haka wannan kamar ka ce maciji halal ne eh yaya za a yanka dabara ya saura gare ka a gani kai ka san yadda za ka yi kace abu a gani to za mu dakata a dare ya yi don mun ci fiye da lokacinmu karfe shida saura minti kusan tara abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah Ubangiji ya jikan iyayenmu da gafara ya gafarta musu Allah ya ramce su Allah kyauta makoncinsu mu kuma Allah Ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sauwaƙe mana al'amuranmu Allah ka dami dukkan abun da ya dame mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abun da lafiya za ta ci ai salati goma ga annabi bismillah wa tsadanin do amin ah